kamar yadda a baya muka karanta yake kasancewa alama ta nasaba misali yadribuna yadribani tadribani yadribuna tadribuna tadribina in ka sa lam sai ka ce lam tadriba lam yadriba lam tadribu lam yadribu lam tadribi haka sai ka cire yawon kamar yadda ka cire nunin din a alama ta jazama wadda muka bayyana shi yasa Qur'ani ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu sai ya hada su gaba daya fa in lam taf'alu majzu bi lam majzu bi lam wa alamatu jazmi hadfu wa lan taf'alu mansubun bi lan wa alamatu nasbi hadfu nun harin a wuri na farko fa illam taf'alu sai ka ce niyabatan al'almi niyabatan al-sukuni anan walan taf'alu sai ka ce niyabatan al-fathah niyabatan al-fathah to wannan shine babi na alamomin irabi to shine ginshikin na au gaba daya idan ka san alamomin irabi to ka samu kulli na na'u gaba daya alamomin kowanne izini ka san alamar rufu'arsa ka san alamar nasabarsa ka san alamar jarrarsa ka san alamar jarrarsa kowace kalima in ka san wannan ka haddace to ka gama in za ka yi larabci ba za ka maka da gyare-gyare gani ana larabci ba ka san karfi ba ba ka san musulmi ba ka san musulmi ba ka bubbuga kawai ita da saboda babu su sigawoyi da rasu saboda idan sigawoyi akwai shi ba zai yadda da wannan wannan larabcin da muke yi imam na hauye kenan wanda a sanadiyar nahu ne ya rasu Allah subhanahu ta'ala kuma ya bayan gidan aljanna nahu ya shigar da shi gidan aljanna wasu matsaloli kun san abin da ka rike a ranka kana bi a rai kana bi a rai so kake ka zo ka warware to irin wannan an ce yana sa yana janyo aje fi ba wai aka rubuta masa tambayoyi almasai da hawiya cewa gobe za a zo ya warware cikin daren da ya rasu saboda yana bin rai da magarin ya waya da magarin ya waya a san da abin da kake ka daina bin abu a rai ka daina bin abu a rai zai zama tuwa jarin ko haftation ma ba yana ba tunani ne duk abu a shi yake janyowa imamun muha kenan shi ne malamai suka yi ijima'in duk littattafan da aka wallafa na nahau bayan kitabu sibawaihi to iyalin iyalin kitabun sibawaihi ana aka dauko nahau din gaba da yanzu an gane sibawai kuma shi ba balarabe bane a nan mamaki shi ba balarabe bane ya san ka lura ilimi gaba ɗayan sama bayan alkurun salasa za ka ga waɗanda suka masa hidima ba da arabawa ba yawancin malamai gaska gaska na duniya yawancin su ba da arabawa ba irin su ibn bali da mutum mana ba duk ba da arabawa ibn isham ba balarabe ba suyudi ba balarabe ba ibn hajar ba balarabe ba azzahabi ba balarabe an gane yawancin ilimi da hidima wa addini ba a tarfuru salata in kai bincike za ka ga wanda suka yi shi ba laraba ba wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kar idan suka kasance larabawa ne a dauki cewa kawai addini ma gaba ɗaya nasu ko su su dauki cewa addinin ma nasu ba larabin yau in yana so ya iya larabci sai ya karanta littattafan waɗannan ajamawa an gane su fera zabari mai alƙamusul muhit ba ba larabin abun ma haka in ka duba sauran fannoni na ilimin ma in ka duba a cikin ashabar kutubi sita na hadisi muslim ne kada kawai balarabi sauran bukhari ba balarabi bane ibn majah ba balarabi bane tirmidhi ba balarabi bane haka in ka zo cikin alqurra'us sab'a alqurra'us sab'a bi ne kacan larabawa ibn amir da abu amr al-basri su ne larabawa sauran duk ba larabawa bane haka sauran fannonin ilimi ka zo kan za ga wanda suka musu hidima da ba larabawa ne saboda haka addinin musulunci ba na larabawa ba ne addinin mu ne gaba daya shi yasa ba a kafa hujja da balarabi a harkar addini an gane sai dai a kafa hujja da malami kawai wannan su ne alamomi na irabi abin da ya kamata mu yi bayani akan wannan gabanin shiga fasali na gaba shine alamomi na asali na irabi su ne su ne kuma alamomi na bina'i bina'i kuma ba ta da alamomi kun fahimci wannan magana wato misali jiya mun yi bayani mun ce arrafu wal nasbu wal jarru wal jazmu in muka faɗi waɗanda abubuwa guda hudu muna magana akan irabi an gane idan kuma muka ce a dammatu alkasratu alfatahatu a sukun muna magana akan bina'i abin da yake mabuli baya canzuwa a hali guda waɗannan alamomi da suka kasance a da waɗannan abubuwa su hudun da suka kasance bina'i to su ne alamomi na asali na irabi sannan su kuma bina'i don ba su da alamomi misali wannan idan na ce haisu zan ce ismun za ka ce ismun mabniyun ala dammaci ba zai yi ka ce wa alamatu dammaci kaza ba ba ta da alama idan na ce aina zan ce ismun mabniyun ala fatahati ba za ka ce wa alamatu fatahati kaza ba idan na ce maka amsi mabniyun ala kasratin ba za ka ce wa alamatu kasratin kaza ba in na ce kam mabniyun ala sukun ba za ka ce wa alamatu sukuni kaza ba su bina'i waɗannan su ne bina'i ba su da alamu amma arrafu wal nasbu wal jarru wal jazmu to bi abubuwan da ake bina'i da su su ne alamomin su na asali abin da ya samu kashi alamomin su na asali saboda karatun da muka yi misali don ma alama ce ta asali ta rufu'a amma alif tana kasancewa alama ta rufu'a amma ba asali ba niya ba wawu tana kasancewa alama ta rufu amma ba asali ba niya ba to ka fahimci wannan sosai zai taimake ka a darasin da zai zo maka a nan gaba ko ba gane ba ne in ba gane ba za mu yi ta arrafu wal nasbu wal jarru wal jazru wadannan abubuwa su hudu duk inda kaga ana magana akan su ana magana i'irabi ba na abin da yake canjuwa yake canjuwa ka ji an ce marfu ka ce mansuru ka ce majruru ka ce majzuru kaga kai amfani da arrafu wal nasbu wal jarru da wal jazm ne to wannan kana magana akan i'rabi sai ka nema musu alama wa alamatu rafi wa alamatu nasbi wa alamatu jarri wa alamatu jazmi alamomin su na asalin kuma rufuwa alama ta asali damma nasaba alama ta asali fataha jarra alama ta asali kasara jazama alama ta asali sukun to waɗannan alamomin da suka kasance alamomi na na na irabi to su kuma ake yin bina'i da su abin da ya kasance a hali guda ɗaya baya canjuwa bina'in kuma ba ba ba ta da ba ta da alama an gane wannan sosai to rashin sanin wannan da yawa ana rikicewa wajen harkar nan ana rikicewa saboda a nan babin da zai zo ya ce maka fasulun al-murabat isman al-murabat abubuwan da ake musu irabi kenan akwai abubuwan da ba a musu irabi saboda mai su kullum a hali ɗaya suke kullum a hali guda suke kamar kaga haisu koyaushe za ka gan shi a haisu ba za ka ga ya canji ya zama haisa ko haizi ba ba za ta gani ba in kaga ya canji din ba irabi ne canja shi ba ruka ne canja shi misali akwai larabawan da suke ce suke kurucin haisu da haisa akwai masu kurucin haisu da haifi to wannan canjin ba canji bane na irabi canji ne na ruka na yare na lahaja an gane ruka ne lahaja ne ta canja shi masu ce masa haisu koyaushe haisu ne a gusu ba sa canja shi masu ce masa haisa ko yaushe haisa ne a wajensu ba sa canja shi masu ce masa haisi ko yaushe haisi ne a wajensu ba sa canja shi an gane to wannan ne yasa muka ce irabi abin da yake canjuwa bina'i abin da zai kasance a hali irabi arrafu wan nasr wal jarr wal jazm bina'i al-dammat wal fatatu wal kasrat was sukun al-murabat su abubuwan da ake musu irabi isnadi kashi biyu abubuwan da ake musu irabi ismani kashi biyu ne ismun yurabu bil harakati wani kashi ana masa irabi da wasu luka wasali da wasali ake musu irabi ko fitamma ko kasara ko sukun da makamancin wannan wa kismun wani bangare kuma yurabu bil hurufi ana masa irabi da harfa da harfa فالذي يرب بالحركات أبوان دعيكي مثل رابي دا وصل لك أربعة أنواع النوع guda كني duk bayani ne akan karatun da kai na baya alisimul mufrad ismi mufradi wa jam'u tafsiri da jam'u tafsiri wa jam'u muannath salim da jam'u muannath salim wal fi'l al mudari alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un waɗanda abubuwa guda hudu duk bayanin su ya gabata to su ne waɗanda ake musu irabi irabi da wasali haka suka ce ismi mufradi za ka ce qala zaidun a ya kuwa qala zaidun ra'aytu zaidan marartu bi zaidin zaidun zaidan zaidin duk wasali ne a baka zan jamu tafsir in ka ce ja'a rijalun ra'aytu rijalan nazartu ila rijalin lun lan lin dubu sun luka ne jamul mu'annas salis in ka ce ja'atul muslimatu ka ce ra'aytul muslimati nazartu ila al muslimati ba ka ga dubu sun luka ne wasu luka ne haka nan filil muzari wanda ba komai a karshe ka ce yadribu lan yadriba lam yadrib ba ka ga dubu sun luka ne suka zo waɗannan wasu luka ake musu jawabi shi yasa ya ce wa kulluha dukkan su waɗannan turfa'u bil dammati wa tunsabu bil fathati wa tufadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni kowannen su yace ana musu rufu'a da damma ana musu nasaba da fataha ana musu jarra khafdu da kasara ana musu jazama da sukuni sai ce wa kharaja an zalika salatatu ashiya sai wasu abubuwa suka fita a cikin wannan ka'ida rufu'a da damma nasaba da fataha jarra da kasara jazama da sukun to sai aka cire wasu abubuwa guda uku a cikin wannan ka'ida waɗannan abubuwa guda uku jam'ul mu'annas salimi jam'ul mu'annas salimi yunsabu bil kasrati kamar da ka karanta a baya shi ana masa nasaba ne da kasara ba da fataha ba wal ismu alladhi la yansarifu sunan da baya sarrafuwa kamar da muka karanta yufadu bil fathati ana masa jarra da fataha kamar da ka karanta daga baya wal fi'l mudari al mutal al akhir وفي المضارع المتل الآخر في المضارع والدكشن سيكي حرف إلا يجزم بحذف بحذف آخره أنا مثلا جزم على تشيري كرشنسا كما عند مكا كرنتا كو ألف كو واو كو ياو كتشيري سو waɗannan abubuwa guda uku aka cire su a wancan ƙa'ida waɗanda ake musu yarabi da wasali sai ya ce wallazi yurabu bil hurufi abubuwan da ake musu irabi da harufa kuma arba'atu anwa'i su ma nau'i guda hudu ne at-tasniyatu tasniya sunaye biyu wa jam'ul muzakkar salim jam'ul muzakkar salim wanda ake ware mufradin sa wal asma'ul khamsa da kuma asma'ul khamsa wal af'alul khamsa da kuma al af'alul khamsa wadannan abubuwa guda guda hudu ana musu irabi da harufa misali tasniya za ka ce kala rajulani ka masa rufa da alif ra'aitu rajulani marartu bi rajulaini ka masa nasaba da jarra da yawo kaga alif da yawo harufa ne ba wasu duka idan ka ɗauki kuma jam'i jam'ul muzakkar salim ka ce ja'al muslimuna ka masa rufu'a da wawu kamar yadda ya gabata in ka ce ra'aytul muslimina marartu bil muslimina to ka musu ka masa nasaba da ya'u ka masa jarrama da ya'u kaga wa'u da ya'u harufa ne ba wasu luka bane haka idan ka dauki haka idan ka ka dauki al-asma'ul khamsa kace ja'a akuka ra'aytu aqaka marartu bi akhika ka masa rufu'a da wawu ja'a akuka ka masa nasaba da alif ra'aitu a ka ka ka masa jarra da ya marartu bi a kika a wawun da alifun da ya'un harufa ne ba wasu duka ba ne haka na al'af'arul khamsa waɗanda ya ce wa iya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina waɗannan to su ma in ka ce yaf'aluna fil mudari ne marfu'un ka masa rufuwa me da me da nunu in ka ce lam yaf'alu fa lam yaf'alu ka masa jazama da cire nunu in ka ce lan yaf'alu ka masa nasaba lam ya faru jazama da cire nunu lan ya faru jazama da cire nunu kaga nunu din da muke magana kansa harafi ne ko harafi to waɗannan su ake musu ijarabi da harfa ba da wasu ba abin da yasa ya kawo maka da yaf'alani da taf'alani da yaf'aluna da taf'aluna da taf'alina ya kawo ma a wazani saboda haka wannan wazanin dukkan fi'ile za su shiga ciki misali da ya ce yaf'alani wazani ne na yansurani da yazhabani da yaftahani da yamnahani yakhrujani da wazani kamar yadda muka karanta a cikin ilmin sarf fa amma tasniyatu amma tasniya fa turfa'u bil alifi ana masa rufu'a da alif kamar yadda ka karanta watun sabu watun fadu biliyayi ana musu nasaba da hafudu duk da yau kamar yadda ka karanta a baya za ka ce ja'a rajulani za ka ce ra'aitu rajulaini ila rajulaini duka wa amma jamul muzakkar salimi shi ko jamul muzakkar salimi fa yurfa'u bil wawi ana masa rufu'a da wawi wayunsabu wayufadu bil yaki ana masa nasaba da khafata duk da yawo zaka ce ja'a muslimuna wannan rufa kenan sai ka ce ra'aytul muslimina marartu bil muslimina ka masa nasaba ra'aytul muslimina da yawo ka masa jarra abin nan marartu bil muslimina nan ma da yawo muhammad asma'ul khamsa sunaye guda biyar dinnan kuwa faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tunfadu bil ya'i ana musu rufuwa da wawu ana musu nasaba da alif ana musu jarra da ya'u ja'a akuka ra'aytu akaka marartu bi akhika wa amma al af'alul khamsa fi ilay guda biyar dinnan kuwa faturfa'u bin nuni ana musu rufuwa da nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfiha ana musu nasaba kuma ana musu jazama da cire wannan nunin din fa in lam taf'alu wa lan taf'alu lam taf'alu majzumi lan taf'alu mansubi ko wanne da cire nunin din to anan ya kasa maka da al-murabat kashi guda biyu wannan fasali da muka karanta ba wani sabon abu bane ba farki ne da bangare da bayani na fasalin da ya gabata abubuwan da ya karantar a fasalin da ya gabata ne ya zo ya raba mana su kashi waɗanda ake musu irabi da wasu duka da waɗanda ake musu irabi da kuma harufa ya shiga babi na fi'ilai babi na uku ya ce babu da fa'ali babi na fi'ilai babi na bayanin fi'ilai al'afalu salasa ya ce fi'ilai kala uku ne ماض ومضارع وأمر فيل الماضي لفيل المضارع فيل الأمر نحو ضرب مثال نفيل الماضي ويضرب مثال نفيل المضارع واضرب مثال نفيل الأمر فالماضي مفتوح الآخر أبدا شي ماضي هو يوشي حر أبدا ذاك سامو كرشن صدقتها ذاك سامو كرشن صدقتها أبن ده يكي نبي ده هر أبدا إما لفظا وإما تقديرا إما لفظا وإما تقديرا abin da yake nufi kuma har yanzu da maftu a nan kulura ya muku ta'abiri da maftu an dauko maftu daga ina daga fatha ta nan za ku gane filin mazi din mabni ne shi misali ka ce daraba ka ce shariba za ka ce filin mazi mabni ala fatha haka za ka ce abin da ake nufi da mabani abin da yake hali guda kawai ba ku ga bai ce a filul mabi filul mabi bai ce a abu bai ce misali bai ce a mansubul akhiri abadan ba ya ce mafuhul akhiri abadan domin ya nuna ma cewa filul mabi mabni ne in ba in baka ga wannan fata ba da wani dalili da ya rufe wannan fata misali dan ta ce maka gara ba fidil madi karshen ta fata wannan shine asali in na ce da rabu wannan ma karshen ta fata amma wawu din ita ta hannu wannan fata idan na ce misali idan na ce misali idan na ce da rabna da rabna kaga karshen filin sukuni ne ba tunan ma fataha ne nunin din ita ce ta hana fitan wannan wannan su asalin darabna shi ne darabana larabawa ba sa su su hada wasu ne shi ne aka mayar da a karshen fi'ilin aka mayar da shi su domin a raba tsakanin fi'ili da danne haka ce darabna asalin da darabana darabu kuma asalinsa a darabu kuma daraba ɗin ne da aka sa wawun jama'a wawun kuma harfin majin da yana kasancewa da ma'ana sai aka juye fata ta koma wasalin da ya zo daidai da wawu sai aka ce da a takaice in ka ga filu ma bi karshensa ba fataha ba ne a lafazi to karshen sa fataha ne a takdiri saboda karka manta a irabi da ya karantar da kai yace taghyiru awakhir kalima ko taghyiru awakhir kalimi yace bi ikhtilaf al awamil dakhilat dakhilat dakhilat alaiha yace lafzan aw takdiri lafzan aw takdiri in kace daraba fil madi mabni ala fatati lafzan in ka ce darabu fil madi mabni ala fatatin taqdiran darabna fil madi mabni ala fatatin taqdiran shi kama wannan wal amru shi kuma amru majzumun abada shi kuma yace majzumi ne abada anan malamin yayi amfani da ra'ayin kufawa ne an gane dalili da zai sa muka fahimci wannan saboda da ya zo wajen raf'un wa nasbun wa jarrun yake cewa khafdun yake cewa khafd khafd kuma ibara ce ta kufawa basrawa khafd din jarru suke kiransa to su kuma gun kufawa filul amri mu'rabi ne ana masa irabi to saboda haka anan yace wal amru majzumun abadan shi a ra'ayin safilul amri mu'rabi ne misali a gun basra a gun basrawa idan ka ce izhab fi'il amri mabni ala sukun daftar idan ka ce izhabu fi'ilul amri mabni ala sukun takdiran in ka ce izhaba فيل الأمر مبني على السكون تقدير الشماء معنى فيل الأمر أبوس مبني أحد لا كل شيء على السكون إما لفظا وإما تقديرا وأن رأي بسرا واكنا أكان رأي يوانشي مكي إيرابي sannan abun kufawa idan ka ce izhab fi'ilul amri majzumun بلام الأمر المقدرة وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره ثم سيرابك su a gunsu tun da filin amri an ɗauko shi ne daga mutari majusuri kamar da muka karanta a cikin ilimi na sarfu to saboda haka filin amri ɗin kamar yadda asalinsa yake mu'urabi to shi ma mu'urabi ne su a ganinsu yaya abu ka ce an ɗauko shi a mu'urabi sannan ka ce shi ɗin mabini ne abin da aka ɗauko shi ɗin mu'urabi ne ta yaya zai yi ba an gani na ce maka ya zahabu filin mudari mu'arab ne kamar da bayanin zai zo wa arabu mudari an in ariya من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرؤون من فجن يتئب المال يفدا في المزاري مغربين أنا مسيرابي ذاك شيء يذهب sai ka ce lam ya zahaba sai ka ce lam ya zahab bai canju ba kuma da haka mu'rabi ne sai ka ce filul amri an dauko shi a tsari amma shi din mabani ne suna ganin kamar tanakudi ne tunda abin da aka dauko shi din mudari murabi ne to shi ma murabi ne su kuma basrawa sai suka canja masa hukunci suka ce filul amri din mabani ne a wajensu su kuma daga cikin dalilansu suka ce ai filul amri din an ɗauko shi ne a masdari ba a filin mudari ba saboda filin mudari din kansa a masdari aka ɗauko shi game da muka karanta asar saboda haka babu dalilin cewa wai an ɗauko filin amri a mudari murabi to dole ne shi ma filin amri ya zama to mura wannan ba dalili a kansa suka ce saboda al-mustaqat kulluha mustaqatun min al-masdar duk mustaqat an ɗauko su ne daga masdar saboda haka abunsu in ka ce yadda ribu an ɗauko daga zar in ka ce zaraba an ɗauko a daga zar in ka ce izhabun shi ma ɗauko daga zar daga mazdar wannan shi ne wuce hajji na daga kowanne daga ciki amma masu irabi yawanci suna amfani da mazhabin basara ne izhab din shafil amri mabniyu mabniyu da rasul amma ni na fi gamsuwa da ra'ayin kufa saboda shi ne ya tafi layi da ya daidai musamman mun ka duba lamu al'amri da ya zuri kaga lamu al'amri yana shiga filin muzari kaga filin muzari din yana dauke da ma'anan muzari yana dauke da kuma ma'ana na amurkina to saboda haka za ka ji gamsuwa da dalilin wanda ya ce fi'ilun amri din ya kasance morafi ne to shi yasa yake wal amru mujizun abada da yawa daga cikin masu karantar da ajumiya ba sa gane wannan sirru da suna cewa wai anan shi al-imam ibn ajurudin anan yana yayi ta'abiri da jazama ne amma yana nufin sukuni wannan takaddufi takaddufi ne da ta'assufi maganar gaskiya shine shi al-allama ibn ajurud yana da ra'ayin kufawa a nahau ko mabiyin mazhaban kufawa ne a nahau dalilin da za mu tabbatar da fassarar shi ne gaskiya shi ne daidai da ya zo yana magana a kan jaru cewa ya yi kafin wannan kuma ibara ce ta kufawa kamar yadda tun da ibara ce ta kufawa yake amfani da shi a istirahatinsa to a nan da ya ce majuzumin ra'ayin tufawa yake da shi a fi'ilu da ba kamar da yawanci suke takallufi suke murɗe mai ajurumiyya ƙarfi da yaji su kai shi mazhaban basrawa ba ya ba haka wal mudari'u shi kuma mudari kanan kaga kenan anan ya baka hukuncin fi'il mabi shi mabni ne al-fathah da'iman imma lafzan wa imma takbiran sai baka hukunci na filin amri shi yace shi majzumi ne irabi ake maka kamar yadda ra'ayi ne da kubawa kamar da muka bayyana ko yaushe ana masa irabi shine ma'ana majzumi abada ko yaushe ana masa irabi sannan kuma sai ya shiga filin muzari sai ya ce ma kana fi awwalihi ihda zawaid al-arba'i wanda farkon fi'ilin in ka ga ɗaya daga cikin waɗannan fi'ilai guda hudu za'ilai ko harfarsa guda hudu zawa'id wato wannan fi'ili zai zama tafiyar muzari ya ji ba wa kaunuka idan ka ce a naitu ya haɗa waɗannan fi'ilai gaba ɗaya hamza da nun da ya umarta a naitu kenan ana cewa kuma na aiki ma'ana a naitu shine karubtu na kusanta ma'anan na aitu kuma ba'utu na nisanta na aitu yana ɗauka harfan guda fudu sannan alaitu mai na ɗauka harfan guda fudu wa kuwa marfu'un abadan shi kuma ana masa rufu'a ne har abada hatta ya dukula alaihi nasibun aw jazibun sai in nasibi da jazibi ya shige shi to sai fi'ilin ya kasance mansubun ko majzum ana abin da yake nufi shi dai mu'rabi ne asalin irabin sa shine ruba idan harfin nasibi ya shigo masa sai ya zama musu in harfin jazmi ya shigo sai ya zama to jazmi ya zai zama to musu kaga ya zama to mu'rab kenan tunda ya canzu daga wani hali zuwa wani hali daban حتى يدخل عليه ناصب أو, أو جازم فون- فالنواصب أشرة أبو هو كما تسكي شبوة في المطاري سمين تشير سوب يشعب هو لكلاهما هي أن ولن وإذا وكي waɗannan su kudin su ne asali su ne asali shi yasa suke wa fil mudari zahiri na saba za ka ce an ya zahaba za ka ce lan ya zahaba za ka ce idan azhaba za ka ce kai azhaba kai musu nasaba ke kai wa filin zari nasaba bayan waɗanda abubuwa ɗin guda kudu to wadancan harukan da muka ce suna shiga fi'ili su mayar da shi fi'il mudari din ba wai duk lokacin da ka ga hamza da nun da ya umarta wa shi kenan wannan fi'ili zai zama to fi'ilin mudari din waɗannan harufa su kasance zawa'i za'ida ne shi yasa ya ce ihi da zawa'i ihi da zawa'i idan suka kasance ba zawa'i ba ne to ba fi'il mudari ba ne sannan bayan sun kasance da waɗannan harufu a farkon fi'ilin ƙarshen fi'ilin ya kasance marfu'i ne a salinsa idan ka ga ta'un a farkon fi'ili ƙarshensa ba musubi ba marfu'i ba ne a salinsa to ba fi'il mudari ba ne misali na ce ta'allama ba fi'ili ne wanda farkonsa da ta'un ba ta'un kuma min hurufin mudari to ta'allama fi'il madi ne saboda ne saboda cewa ne ta'allama ma karshen sa fata na fa waɗannan abubuwa za ka lura idan fi'ilin karshen sa ya zama turuwa to wannan ne fi'ilin mudari sannan karshen sa ya zama turuwa ɗaya daga cikin hurufin nasbi da ya ce su goma ne a nan suka shiga to sai su mayar da rufu'an ya koma na saba kenan kamar yadda muka bayyana a nan an wallan wa idan wa kai an da lan ba su da sharadi wajen nasaba za ka ce uridu an azhaba za ka ce lan azriba lan azriba al-fitta za ka ce an lan azhaba za ka kawo ba wani sharadi amma idan yana da sharadi ma'ana a sharuɗa guda uku ne ke da shi idan din kawai da ibn mali alfiya sai yake cewa wa nasabu bi izanil mustaqbala in suddirat wal fi'lu ba'a musada mana ana wa idan nasaba ba ko ina ne kaga idan harfin nasaba ba na farko yace fil mudari din ya kasance ma'anansa mustaqbal ne a gaba za a yi shi kasancewa fi'il mudari yana da ma'ana biyu misali dan nace azhabu zai dauki cewa ina kan tafiya azhabu zan tafi to wannan fi'ilin ya kasance yana da ma'anan zan tafi a gaba za a yi to sai idan yayi ma aiki amma idan fi'ilin ya kasance yana da ma'ana ina yi idan ba zai ma nasa ba ya sai ce wa nasabu bi idanin mustaqbala din sai ce in suddirat in suddirat sannan kuma idan din ya ce ya kasance a farkon jumla misali idan na ce maka sa'azuruka yawmal jumu'ati zan ziyarce ka bayan ranar juma'a sai na ce ana idan ukuri muka zance saboda idan din bai zo a farkon jumla ana ɗin da na kawo ni ni to in kuwa ka ziyarce ni ukri muka rufu a zan bashi ba ni saboda ban kawo idan din a farko ba sai sai ce in su dirar din idan idan din ta zo a farko kenan da ya ce wal fi'ilu ba'adu musala tsakanin idan da fi'il din kuma ya kasance a haɗe suke ba abin da ya raba su idan ka ce mun har yanzu sa'azuruka yawmal jumu'a sai na ce maka idan ana ukrimuka ana din ya raba tsakanin idan din da fi'ili ta wani lokaci ba zai yi nasaba ba amma idan na ce izan ukuri ma ka sai ne masa nasaba amma suna cewa idan abin da ya raba tsakanin fi'ili da izan din rantsuwa ne to baya cutarwa da aka ce izan wallahi ukuri ma ka waɗannan su ne sharuɗa kai kuma sharaɗin nasabar kai ta kasance masdariya ce kai masdariya ma'ana wanda take nemo masdari to waɗannan su suna da sharuɗa an ita ce ummul babi a cikin kurkun nasri saboda haka ne take yin nasaba tana nan take yin nasaba ba ta kasancewar ita ce ummul babi misali idan na ce maka uridu an an suraka kaga an din ta yi nasaba tana nan misali idan na ce ji'itu li a ta'allama a ta'allama din filin muzari ne mansubi wata an ce wacce babu ita kuma ta zo ta yi nasaba tana nan tana yin aikinta ba ta nan ma tana yin aikinta amma sauran in ba sa nan ba sa yin aikinsu saboda haka an tsin ta kasance umul babi kamar da bayanin zai zuwa nan gaba to shine yace wa lamu kai abinda yake nufi da lamu kai shine lamu ta'adili lamu ta'adili misali lamu ta'alili idan ka ce ji'itu li a ta'allama da na ce ji'itu na zo to dan me na zo me ya kawo ni to lamu din da zan kawo domin nuna dalilin da ya sa na zo din shi ake cewa lamu kai kuma ana ce mishi lamu ta'alili za ta ce ji'itu li a ta'allama to wannan lamu ta'alilin ba wai da ita ita da kanta ne take yin nasaba din ba a'a akwai an nudumara a bayanta ba zahirinsa da ya ce wa lamu kai lamu kai ita ma tana yin nasaba ba a'a lamu kai din ba ita da kanta bane take yin nasaba akwai an aboye ita ce take yin nasaba dalilin da muka gane wannan shine an din tana fita tana zuwa misali a qur'ani yawanci Allah yana cewa wa umirtu li akuna a wurare da dama wa umirtu li akuna a wuri daya can cikin suratu zumar sai ya ce wa umirtu li an akuna kaga kenan wa umirtu li akuna din ashe akwai an tsakanin lamunin da fiye an din da babu ita din ita ce ta yi wannan nasaba wai ba da din ba ce abin da ya sa muka gane a wani gu wannan an din da fito wa umirtu li an akuna yadda ya zo a cikin suratul zumar kenan a cikin qur'ani to saboda haka lamu din ana mata nasaba da an mudumara ma'ana a boye jawazan ma'anan jawazan ana boye ta duk ba dole bane za ka yi cewa jitu li a ta'addama zan kuma ce jitu li an a ta'addama ba wanda zai ce kai ko ka fada ko kar ka fada jawazan sai ya ce walamun juhudi shi ne lamun ɗin da yake nuna sam ba za a yi abu ba wannan lamun ɗin kuma tana kasancewa bayan makana ko bayan lamjaku bayan makana ko bayan lamjaku misali wa makana lahu li yu'azziba kaga makana tukuna ka kawo liyu'adhibakum misalin lam yakun kuma shine lam yakuni Allahu liyaghfira lam yakun sai aka ce liyaghfira in ce muku bayan ma kana da lam yakun shine hanya mafi sauki na karantar da ku gani amma ba ta wannan hanya ake kar ake karatun sa wannan gajeren zango wanda duk inda kaga makana ko kaga lam ya kun kaga lamun ya zo a jure da dinin tsari to lamun juhudi ma'anar wannan shine ma'anar juhudi wa makana lawu yu'azzibahum sam sam Allah ba zai azabtar da su ba wannan shine ma'anar lamun juhudi kenan lam yakun Allahu liyaghfira lahum sam sam Allah ba zai gafarta wa waɗannan ba wannan san san mihi ne juhudi wanda lamun ita ce ta kawo wannan kenan ana ce mata za mu turi to sai dai an ne take wa fi'ilin nasaba bayan za mu turi amma ɓoye wannan an ɗin a nan dole ne shi yasa idan aka ce ka yi irabin liyagira za ka ce liyagira a filin mudari da juri منصوب بأن مضمرة بأن مضمرة منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام وجوبا معنى بذلك بيهدتا ككاو أنتم بحرع إذا إذا كتي ما كان زيد ليزورك بذي كتي ما كان زيد لأن يزورك با وأن خطأ yadda ya halatta ka fada a can alam kai ulam ta'ali a nan dole ne ka koyi wannan antin saboda ba a gani inda ya fito ba wa hatta da kuma hatta hatta ma ita ma ba da kanta ne take yin nasaba din ba to tana yin nasaba ne da an mutu maratan duban shi ma fi an mutu maratan duban shi ma misali misali a misali idan ka ce misali sirtu ko sirtu ila dari ko zahabtu ila dari hatta adkhulaha hatta adkhulaha asalinsa hatta an adkhulaha hatta an adkhula la to nan nasaba din akwai an mutu mara wujuban ita ce ta yi wannan nasaba din ba a da hata wal jawabu bil fa'i wal bil fa'i wal jawabu bil fa'i wal waw wal waw ne wannan kujaran aga wata nuska wal waw wal jawabu bil waw wal bil fa'i wal waw ne da an san fa'u da wawu ma'anar wannan amsan sawu da wawu akwai wasu abubuwa waɗanda a dunkule ake irin su jawabu talab jawabu talab idan abu talab ya zo bayan ta fa'un ya zo fa'un ta zo ko wawun ta zo to bayan wannan fa'un da wawun akwai an mutu maratan wujuban in aka ce talab ya ɗauki da abin da yake da ma'ana na nema misali kamar hanin abu hani abu misali Allah yana cewa kamar ka ce la tushrik billahi la tushrik billahi fayudkhila kal jannata fayudkhila kaga la tushrik hani ne kar kai wa Allah shirka fayudkhila ka sai ya shigar da kai aljanna fayudkhila din la din wanda yake na hani da ta zo shi aka kawo fa'un aka zuna wa sai zama tufirin mudari mansubun bi annudu maratan wujuban ba da fa'i sababiyya wannan fadin ana kiranta fa'u sababiyya sai ka ci almasubukati bi talabi ko ka ci almasubukati bi nahai haka nan idan na ce maka izhab ila zaidin fayu'tiyaka dirhaman izhab ila izhab ila zaidin ka je kun zaidu ba izhab din talab ne ai ina nema ka tafi na firul amri ka je kun zaidu fa yu'tiyaka ya baka jirhan fa yu'tiyaka yu'tiya yaka bi firul mudfirul mudari mansubun bi al-mutmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyyi al-masbukati bi talabi a talabin an izhab ne in ka ga dama ka ci al-masbukati bil amri an gani hakanan هل جاءك زيد هل جاءك زيد فتكرمه هل تن استفهام ديماني idan da tunai tambaye ka ba ina neman wani abu don fahimtar wani abu ne zaidu ya zo maka ne ka girmama shi fa tukrima wannan halfin na tambaya da ke nema da shi ya kawo haka nan zuwa ƙarshe to duk inda ka kawo faɗin za ka iya sa wawun a wajen in ka sa wawun zai kasance fil mudari mansubun bi al mudmara wujuban ba da fa'i sababiyya in wawun ne kika ce ba da wawun ma'iyya a gani ba ba wawun ma'iyya za ka ce misali akwai da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم ويعلم ويعلم ويعلم take kaga bayan ya ce lamma ya adam lamma ya adam ya kawo nufin korewa ya kawo nufin ma'ana yana zuwa bayan talab ko kuma bayan nufin mahab abubuwa guda ne in bayan nufin kamar lamma in ka kore wani magana ka kawo filin mudari ka jona fa'u ko ka jona wawu filin mudarin sai kasance masu wa ya alama ya ce haka sai ka ce wa ya alama فعل مضارع منصوب بألفظ مرة وجوبا بعد الو... بعد الواو المع... بعد الواو المعية المسبوكة بالنفي المحض ذاك فاستبر كاكا نفي مثال النفي هل يزو لا يقضى عليهم فيموتوا أجلاء كوريوان bayan wannan korewan sai aka kawo fil mudari a jole da fa'u sai wannan ba sai an mutu mara a goye sai ce na saba wannan filin mutarifi fa ya mutu za ka filin mutari mansubun bi an mutu mara wujuban ba da fa'i sababiyya al masbukati bin nafiyil bahabi a gane shi ne fa an ya mutu ne a salansa amma koyi a kan anan wajibi wa alamatu na suka yi menene hasuru ne kamar da muka karanta niyabatan an fatati to wannan karatu ne mai faɗi a takaice in ka ga wani abu da yake nuna nema kaman istifani kaman kaman hani a kaman tahadiri ka gane ire-iren su ko filul amri ko nidai kira ka gane kira duk abin da yake ba da ma'ana na nema kana neman wani abu to in bayan waɗannan abubuwa in filin gudari ya zo da fa'u ko ya zo da wawu kai wa wanda filin gudari don na faɗa wannan wuri na farko wuri na biyu ko fiye mudari ya zo a jone da wawun a jone da fa'un a bayan sai ya ce wa au kuma da au kuma au ita ma ba wai da ita ka kanta ba ne take wa filin muzari din nasaba take wa filin muzari din nasaba an ne muzmara an muzmara ita ce take wa filin muzari din nasaba an muzmara au din kuma anan yana zuwa ma'ana ko ila ko ma'ana illa misali zan ce uqatilul kafira au yuslima وقاتل الكافرة زن يأتي كافري وكش أو يسلم أنا إلا أن يسلم أنا أو إن يزود معنانا إلا أن هو إن شيء لا لا لا لألزمنك أو تقضي ديني لألزمنك zan zan kasance tare da kai zan da zance ka ba zan rabu da kai ba أو تقضي ديني أي إلى أن تقضي ديني har zuwa lokacin da za ka biya bashi in ka biya bashi na zan rabu tun ne ka dinga bin gindinsa ko ka kama shi ka kira ruwa da shi kana bin sa bashi da in ya biya ka bashi za ka rabu da shi au anan ya zo bi ma'ana ila ne saboda haka au in ya zo bi ma'ana illa ko ya zo bi ma'ana ila to zai yi wa filin mubari na saba amma wai ba da kanta ba ba da an mutu maratan duban ba a da au au bi ma'ana illa au bi ma'ana ila an gane wani ai to shi ne a takaice dai waɗannan abubuwa guda shida bayan an da landa izan kai ɗin suna wa filin mudari na saba ba da kansu bane da an ne an da take a sai dai idan bayan lamu ta'alili ne ko lamu kai koyi an din ja'izi ne ba wajibi in kuma bayan sauran ne koyi an din wajibi ana ba a fito da an din waɗannan su ne bayani a takaici akan nawasif kenan wal jawazi abubuwa kuma da suke wakilin mudari jazama ya ce 18 su goma sha takwas wahiya su ne lam wa lamma wa alam alamma lamma din lam din ne aka gara masa ma sai aka yi gani aka ce lam ma ba wani abu bane samu alam alamma kuma alam din ne aka gara masa ma aka ce alam ma sai aka yi gani aka ce alamma shi yasa wasu wasu malaman na'au a waɗannan gaba ɗaya suna ɗaukan ɗaya ne kawai lamɗin suke ɗauka suke ɗaukan lam saboda lamma ɗin ma lam ne a lam ɗin ma lam ɗin ya ka ƙara masa hamzatu littifam a lamma ɗin ma lam ɗin ya ka ƙara masa hamzatu littifami da kuma ma shi yasa suke ɗaukan lam amma akwai bambanci tsakanin lam ɗin da lamma bambancinsu shine lam da lamma suna haduwa kowannen su harfin jazin ne kowannen su harfin nafi ya nan sun haɗu kowanne yana kore magana ba a yi abin ba sannan kowanne yana wa filin mudari jazama su ta yin da za su rabu lam lam yana kore gaba da baya lamma yana kore baya baya kore gaba sannan kuma lamma ba ta zuwa a farko sai an kawo wata jumla a baya a bayan ta lamma tana zuwa a farko ta nan da sikira misali idan na ce lam ya zahab bai tafi ba bai tafi ba to baya batun gaba lam ya zahab amma idan na ce abin nan in na ce ja a zaidun wadan ma ya zahab zaidu ya zo raga idan na kawo ta jumla tukunan na kawo da mara ja a zaidun zaidu ya zo wadan ma ya zahab bai tafi ba tukuna me za ka gane a nan a gaba zai zai tafi amma idan na ce lam ya zahab bai tafi ba ba ruwana da abin da zai gabar ko ba zai ba babu wannan batun lamme za a bai tafi ba ba ka san me zai biyo baya ba amma ka ce ja zaidu walan ma ya zahab zaidu ya zo bai tafi ba tukuna amma zai zai zai tafi ya sa Allah subhanahu wataala yake cewa lamma ya zuku azab ba su tsantsani azaban ba tukuna shi yasa suke yin haka amma za su tsantsani azaba a gaba haka wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim akwai wasu ba su riske su ba tukuna ma'ana za su zo su riske su a nan gaba kenan sun bambanta lam yana kore baya da gaba shi kuma lamma yana kore baya baya kore gaba lam yana zuwa farkon jumla lamma ba ta zuwa farkon jumla ta nan suka rabu amma kowannen su harfin jazmi wa lamul amri da kuma lamul amri shine wanda muka karanta yadda haf yansur lamu din da idan ka sa yake wa fi'il mudari ya zama li yadri li yansur li yansur li yadhhab wa du'a da kuma lamun na addu'a lamun na addu'a din ita ce lamun na lamun na am illa iyaka bambancin su shine misali idan ka ce li yadhhab zaidun li yadhhab zaidun to wannan lamun amri ne misali idan ka ce liyazufir lakallahu liyazufir lakallahu Allah ya maka gafara wannan lamu du'a'i saboda bambancin amru da du'a'i shi amru din asalinsa kamar da a cikin ilmin ma'ani suka yi bayani shi ne mutum ne da yake da fawa da iko akan mutum ya ba da umarni shi ne amru kamar kai ne ka ce da kaninka kus kitabar wanda filul amin ya mutu saboda kana da iko a kansa ko mahaifinka ya ce maka iza abdi da suki ko ikra ka yi karatu yana da iko a kanka wannan shi ne amma amma wanda ba yi da iko a kanka kamar wane ya ce gaman kani ne ya ce da wanda ka ce kus ya ce masa kus wannan ba abu ba ne roƙo ne shi yasa mahauta suke kara dan Allah kama abokinka ne abokin ka ne kaga ba ka da iko ka bai umarni dole ci da su yayi kaga ce dan Allah wani da komin litaki amma in dan ka ne zaka ce dan Allah wani da komin litaki da komin to wannan shi ne abu amurfin kala-kala ne shi akwai du'a'i akwai intimasi akwai intiras idan an kala-kala ne karatun sai na cikin ilmin ma'ani ɗaya daga cikin ilmomi ilmin balaga ba kamar yadda idan muka zo fassara qur'ani duk inda muka tabbatar da fi'il amr sai mu mata shi fi'il amr amurfin yana ya kasu zuwa kashi ashirin da kuma kowanne nau'i daban-daban nau'i daban-daban daban-daban kala daban-daban to shi yasa nan yace wa lamul amri sai yace wa du'ai ai lamul amri da lamul du'ai sannan yace wa lakin nahyi da la nahyi wanda lakin nafi la nahyi yana ɗaya daga cikin gurbin jazmi idan misali ka ce la tushrik kar kai shirka to wannan za ka yi masa jazama in kana nufin ba ka yi shirka ne sai ka yi masa ruwa an gane wannan magana idan na ce la tushiri karka yi shirka in nan ce maka la tushiri ku ba ka yi shirka bambancin su wannan na kore ne wannan na hana la ta zahab da suke karka tafi kasuwa sai ka yi masa dauri in kuma kana nufin ba ka tafiya kasuwa ne sai ka ce la ta zahabu da suke la ta zahabu da suke sai ka yi masa ruwa shi ne bambancinsu wannan lafin na ne mai jazama lafin na fi kuma wannan bayan jazama wadda du'a'i shi ma lafin du'a'i kamar ka ce la tu'azzibna rabbana la tu'azzibna Allah kada ka azabtar da mu wannan ba za ka ce ka hana Allah ya azabtar da kai ka roƙi Allah kar ya azabtar da kai wannan da za ka ce a addu'a da addu'a shi ma na hayyukan nau'i nau'i iri iri da yawa ne a larabci kamar da za ku karanta a irin ba'ani wa in wa ma wa mahama wa izma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifama wa idza fi shi'ri khata to waɗannan da muka lissafa gaba ɗaya suna yi wa filin mudari bibbiyu jazama na farkon da muka ambata suna yi wa filin mudari ɗaɗɗaya jazama filin mudari ɗaɗɗaya haka ga zaka ce la tushrik shikenan filin mudari ɗaya kai wa jazama lam lam tushrik filin mudari mudari ɗaya kai wa jazama iyazhab filin mudari ɗaya kai wa jazama to amma waɗannan filin mudari bibbiyu suke wa jazama fi'ili na farko ana kiran shi fi'ilu sharfi fi'ili na sharaf fi'ili na biyu kuma ana kiran shi fi'ilu jawabi ko ka ce fi'ilu jazai misalin su shine idan ka ce ma in ce ma kaman ka ce kaman ka ce ma taf'al khairan tajidhu taf'al fi'ilu sharfi majzum tajid fi'ilu jawabi ko fi'ilu jazai majzum guda biyu kenan kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma taf'alu min khairin ya adam kullah taf'alu fi'l sharri majzuru wa alamatu jazmihi bi anan hadfu nuni kamar da muka karanta ya adam kuma fi'l mudari fi'l jazai majzuru haka haka idan kace mahama mahama kamar da Allah ya ce mahama ta kina به من آية لتسهرنا بها فما فما يكافئ وكتي مهما تقوم أقوم مهما تقوم تقوم نفرقو فعل الشرطي أقوم شكما جواب الشرطي مثال إذ ما كما مثال كتي إذ ما تأتي أأتي وإذ ما تجي أجي duk koyaushe ka zo zan zuma ta ji fili na farko mace zuru a ci fili na biyu mace zuru misalin kuma a misalin ayyu misali ayyu ka ce ayyu ma ta jilis ajilis ayyu ma ta jilis ajilis ana kara masa ma ta jilis na farko filo sharfi ta jilis na biyu ajilis na biyu jawabu sharfi ayyana haka nan za ka ci ayya ayyana ma taqum aqum ko yaushe ka tashi zan tashi taqum filu sharti sannan aqum na biyu jawabu sharti haka anna haka aina aina ma takun aqum ko ina ka kasance zan kasance a wajen takun fili na farko mujzumi aqum fili na biyu abin nan mujzumi haka anna anna anna tashrab ashrab anna ta'kul aqum ko yaushe ka ci zan ci ka sha zan sha fili na farko majizumi da biyu majizumi kai su ma ma haka kai ba ma ma haka iza ma haka sai dai iza din ya ce fi shi'iri khasa a wake ne yake zuwa ce zama a darura abinda yake nufi da shi'iri a nan darura a daruran waka ka nemi mafita ka rasa shi kenan sai ka yi wa fil mudari guda biyu zama da iza ana kiran shi ad-daruratu ad-daruratu shi'riya al-mubiha ko ad-daruratu al-mubiha al-shi'ri darurai guda goma sha daya ne ko wanda suka kasance mubiha al-shi'ri in kuka karanta a ro za ga ko wasu da wasu wasu darurat jahizi ne a hayyar littafin su a cikin waka to wannan yana ɗaya daga ciki in ka ne mafita ka rasa ba to ai ga ita nan sai ka yi ta zama fi da duka amma a magana haka ba wake ba ba a maka ta zama a cikin waɗannan harufa huruful jazmi a cikin waɗannan harufa huruful jazmi da muke da su a duka duka daga cikinsu masu yin jazama fi'ili da ɗaya dukkansu harufa ne masu jazama kuma fi'ilai biyu duk sunaye ne asma ne banda guda biyu shine in da isma in da isma in ittifaqan isma kuma abin da ikhtilafan ma'ana in sun yi haɗuwa kan harafi in ma kuma kauli sahihi harafi ne shi wasu na cewa isimi ne saboda istin a yi zarfi ne zarfi kuma isimi ne a takaice inda isma harufa sauran kuma filai wannan za ka ji daɗin wannan bayanin lokacin da ka zo iyarabi misali na zo na ce maka in ya kuma zaidun ta kum in zaidu ya tashi za ka tashi to ya kum ɗin dan ce filin da sharfi majizuni zaidun fa'idinsa ta kuma kuma jawabu sharfi majizuni banda wannan babu wani iraki amma idan ya zamanto isimi ne na ce ma misali mata ya kum zaidun ta kum zan ce mata ismu sharfin ismu sharfin mabni da sukun fi mahalli rafi mutada kaga wani abu ya shigo ai ta kum kuma fi sharti majzumi ya kum kafiru sharti majzumi zai bi fa'itin sa ta kum kuma jawabu sharti sai ce wa jumlatu sharti wa jawabihi jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khabar mubtada mata ka gani to akwai lokacin da kuma ismin shartin zai zama to maf'ulun bihi idan na kace misali wa ma tafalu min khairin ya Allah ma din zaka ce ismin sharti mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bihi muqaddam maf'ulun bihi ne na tafalu to wannan shine muhimmancin bambanta tsakanin harafi in jazimin ya zama to harafi ne to jumlar ba ta da mahalli in jazimin ya kasance ismi ne jumlar kuma tana da mahalli Allah subhanahu wa ta'ala ya zaman to kadan wa qa'ibun hakanan fitan ba haya shi ma yana kare alwala naumun saqilun wa qa'ibun naumun saqilun madyu sakurun wa igma'un junudun wajju yace wa qa'idun da kuma ba haya naumun saqilun da kuma bacci wanda yake da nauyi shine kana bacci baka san me yake gudana ba to baccin ka yayi nauyi kenan baccin ka yana da nauyi maziyun haka nan fitan maziyi sukurun haka nan maye buguwa ko da abu mai abu halal ko kuma abu haram ka sha wani abu ko ka sha wani abu ko ka ci wani abu halal ka bugu ko abin haramtacce ne in ka bugu ka rabu da hankalinka da shan wani abu to wannan lokaci alwalarka ta ɓaci wa igma'un haka nan idan ka rabu da hankalinka da farfadiya shine suma to alwalarka ta ɓaci jununu haka na hauka tabin hankali kana da alwala sai ka tafi to alwalarka ta kare wadiyu sannan haka nan wadi idan wadi ya fito maka kana da alwala nan ma alwala ta kare yawa nan me ne ya musu karfi nan waje na damsun ne? damsun wa kubulatun wa zatin wujidan yake damsun haka nan shafan mace shafan mace ko mace ta shafi namiji kamar yadda ake cewa almalmusu kallamis almalmusu kallamis lafsun shafan mace kubulatu hakan kubula wato baki da baki hada baki da baki waza wannan ishara ne a zuwa ga lamsu din in wujidat idan an samu lazza lazzatu jin daɗi lazzatu adatin jin daɗi na al'ada kaza in kusidat haka nan idan aka yi nufi aka nufi jin daɗi din a nan abin da yake nufi zaɗin isin ishara ne na muzakkari ko da ya fi kusanci da kubulatun to ba zai yiwu za ya zama isin ishara na kubulatun ba kasancewa shi mu'annas saboda haka da yace lamsun wa kubulatun wa zaɗin yana nufin lamsu din ne ma'ana shafan mace din sharaɗin warware alwala shine in wujidar lazzatu adati in an samu jin daɗi na al'ada mana wacce in ka shafe ta a al'adance za ka ji daɗi za ka yi sha'awa wannan shine idan ka shafa ka ji daɗi to alwalarka ta kare kamar kanwarka ko yarka ko wata maharamiyarka wanda ba aure tsakanin wanda a al'adance ba ma ko sun yi tsirara a gaban kama ba za ka ci ba za ka sha'awa ba to irin wannan shafan su duk baya warware baya warware alwala shi yasa yace waza yana nufin allamsu in shafan in wujidat lazzatu adati in an samu jin daɗi na al'ada kaza haka na in qusidat an yi nufin jin daɗi ka yi niyya a zuciyarka amma baka ji daɗin ba a wannan lokaci nan ma a ka takare haka nan idan ka ji ɗin baka yi niyya ba shi ma wannan ma albarka ta riga ta lalace abin da yasa ya fitar da kubula a ciki kubula ɗin a dalaki salati haɗa baki da baki yana karya alwala ko da dazza ko ba dazza ko da sha'awa ko ba sha'awa shi ne sai ya ci gaba sai ya ce iltafu mar'atin kaza masu zakar wa shakku fil hadasi kufru man kafar iltafu mar'atin hakanin mace ta nitsar da ya cin al'aurata kaza masu zakar hakanin shafan al'aura shafan zakari wa shakku fil hadasi hakanin shakku wajen hadasi kai da kake shakku ka yi alwala ko ba kai alwala ba bayan ka yi alwala ka yi fitsari ko ba kai ba kana shakka akan hadasin to wannan lokaci shakkun ya lalata maka da alwala kufru man kafar haka nan kafircin wanda ya kafirce ridda kenan musulmi ne yana da alwala sai ya ridda to alwalarsa ta kare wa yajibu wa yajibu tibra'u abbasaini ma saltin wa natri sarkin wa natri zakarin wa shaddada ya ce wa ya jibu tsibira akubasaini wajibi ne a yi istibira'in al'aura guda biyu kubul al'auranka na gaba da kuma al'aura ta baya ma'ana istibira'in shi ne ka tsaya ka tabbatar da fitsarin ya gama fita ko ba a ya gama fita gabanin ka wanke kada bayan ka wanke bayan ka wanke sannan najasa ya fito wannan yana ɗaya daga cikin a sababbai na azaban kabari kamar da muka karanta a cikin karatun na hadisa ya ce ma santin ma santin wa nasir zakari tare da tatsa wa nasir zakarin da kuma kada a zakari santi wa nasir zakari santi da nasir din gaba daya suna komawa zuwa ga zakari ana hada mudafin guda biyu saboda takaitawa sai a ba su mudafi ilaihi guda daya a irin wannan ne waɗanda ba su yi larabci ba suke kuskuren fasara yana so ne ya ce santi zakarin wa natari zakarin sai ya ce santi wa natari zakarin sai ya kawo santi din ba da tanwini wa natari shi ma ba da tanwini sannan zakarin din ya zama to mudafi ilaihi ya ba a hankali da kadawa saboda fitsarin da ya rage a cikin ya gama fita washaddada ya ce ka bar tsanantawa wajen tatsan da kaɗawa ɗin ka bar tsanantawa karka tatse da ƙarfi karka kaɗa da ƙarfi saboda wannan yana janyo sha'awa yasa ya ce ka bar wannan asalin a shadda ƙulun bihi ne muƙaddam asalin sawada shadda ka bar tsananta tsananta wajen tatsa da kuma wajen wajen kaɗawa ɗin وجاد الاستجمار من بول ذكر كغائب لا ما كثير من تشر يتي وجاد الاستجمار استجماري يتي يا istijimari shi ne amfani da dutse wajen kawar da fitsari ko kawar da baya sai ya ce min bauli zakar amma daga fitsari na namiji saboda fitsarin mace ba zai yi wa istijimari fitsarin namiji idan namiji ya fitsari ba ruwa a kusa da zai ya daukan dutse zai ya daukan kara ko danguri ya tsarkaka al'aurarsa kuma da wannan zai iya yin alwala ko da bai yi wani tsarki daban da ruwa ba ka za'idin kamar da zai yi ka yi istijimari da ba haya kai ba haya ba ruwa a kusa da wajen ka nemo kara mai kauri ko itace mai kauri ka goge shi ta wannan shi ma istijimari ne sai ce lama kasira min tashar amma banda wanda ya yadu da yawa wannan yana komawa zuwa ga ba haya ba yana komawa zuwa ga fitsari saboda shi fitsari na mijinin yana da control yana da iyaka saboda a kulin nan karami yake fita da zaran ya gama fita ka goge kulin ta shi ka tsakaka amma ba haya kuwa yakan ya kasancewa kaɗan yakan ya kasancewa da yawa wanda ba za a iya kwantaro da ɗinsa ba to idan ya yi yawa ba wannan lokaci ba zai yi kai wa ba haya jimari ba to saboda muhimmancin matsala da ya gabata gabanin musaya za mu dan bayani a takaice matsala ta shafan al'aura shin idan mutum ya shafi al'aurarsa alwalarsa ta karye ko kuma bai karye ba wanda yana ɗaya daga cikin rufin da ake yadawa a gari cewa wai in ka taba al'aurarka ba alwalanka bai karye ba to shi irin wannan abu idan hadisi ya zo da abu sai a duba lafuzzuka da kuma hadisan da suka zo a wannan babi ne kamar da mun sha bayani ilimin hadisi saboda wannan ne mai zamanto yana da wahala ba a yanke fatawa akan hadisi guda ɗaya ko lafazi guda ɗaya ya zo hadisin busra wanda al-imam al-bukhari yake cewa huwa asahhu shay'in fil babi huwa asahhu shay'in fil babi manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya taba al'aurar su yayi alwala sannan hadisin sal kuma ya nuna cewa idan kai taba al'aurarka ai wani tsoka ne wani gaba ne daga cikin gabobin gaban gabobin cikin ka ka taba saboda haka kana da alwala to shine malamai suka yi jami'i tsakanin hadisan nan guda biyu hadisin busura da yace in ka taba al'aurarka alwalarka ta kare to hadisin yana nufi in ka taba ba tare da ha'ili ba babu wani abu hadisin tal kuma da yake cewa al'aurarka ba ta kare ba idan ka taba da wani abu a tsakani da wando misali haka hadisan duk sun tafi akan abu guda ɗaya ne ko hadisin busura in ka taba da sha'awa albarka ta kare hadisin tal in ka taba ba da sha'awa ba alwalka bai karye ba to saboda haka hadisan guda biyu duka suna bayani akan abu guda ɗaya ne to duka duka za mu tsaya nan subhanallahi wa bihamdihi a tambaya ne mai ma'ana a duk da kasancewa sira tarihi manzo abu ne shahararre ko wanda yanzu ko ina ana yi to galibi mu malamai yanzu bar irin waɗannan kanana kanana abubuwan mun koma gudu da hayaniya a dauko manya manya matsaloli ana bayani a kai kanana kanana abubuwan da musulmai ya kamata su sani ma ba san shi ba ba da haka ba mai kamata a ce akwai musulmin da bai san bai san da haka ba mana bai san da manzo ya auri kadija tana bazawara ba amma laifin rumu malamai akwai kanana kanana matsaloli irin wannan na tarihin manzo a ce a ce farallan alwala farallan sunnonin alwala irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce wa'azuzzuka a gidi a kansa ake kowa ya to sai aka zaci cewa yanzu za mu yi da ilimi a wuce wannan geji aka ɗauko manya-manyan matsaloli allah yana sama shi maza allah ya ga allah ne kada kada irin waɗannan abubuwa da to ansa shi ne sai da khadija radiyallahu ta'ala anha ta yi aure gabanin manzo sallama ya aure ta a mijinta na farko shine abu kafsha sunansa sunansa abu kafsha sannan ta haifa masa yara guda biyu ɗaya sunan ɗaya hada ɗaya kuma hindu ɗaya hada ɗaya hindu yana da ‘ya'ya guda biyu manzo sallallahu alaihi sallama ya aure ta a lokacin tana da shekara abin wannan gaskiya ne sannan kuma a lokacin shi kuma yana da shekara ashirin da biyar waɗanda suke karyata cewa manzo wai bai auri a bai auri Khadija tana da shekara arba'in ba sun tabbaka ilimin siyar da magazi da ka'idodi da tsawafi na ilimin hadisi wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran albani a littafin sahihu siratin nabawiyya ya tabbaka ka'idodi na ilimin hadisi akan ilimi na siyar wal mafazi malaman hadisi galibi su ne malaman tarihi amma suna da sharuɗa da dokoki na rawaito hadisi suna da sharuɗa da dokoki na rawaito tarihi shi tarihi galibinsa tawaturi ne tawaturi ba sanadi ba ne yanzu misali yara ƙanana waɗanda ba san da murtala muhammad allah ya ci kansa shugaban kasar nigeria da ya gabata da baya ba san da ya yi shugabanci ba to in ana so su sani sai an rawaito da sanadi ne an wani an wani an wani an murtala ya taba yin shugaban kasa kawai abu ne sananne ya da ya cikin al'umma an an yi abu ba kuma wanda zai musu cewa ba a yi ba to harkan siyar harkokin siyar da magazi gaba da haka yake tafiya abu ne shahararre sananne babu musu sananne ya yaɗu cewa mu sallama ya aure khadija tana da shekara arba'in a lokaci yana da shekara ashirin da biyar ko an rawaito wannan da sanadi sanadin baya aiki in ka duba farko-farkon nukubatul fikir nukubatul fikir na ahadis bin hadar a ciki ya kawo ma bayani akan ahad da kuma tawaturi ya ce tawaturi ba a shartanta masa ingancin sanadi abu ya zamanto ya kaɗe ne ba a bukatun sanadi ma balle a ce sanadin ya zamanto sahihi to saboda haka ko da an rawaito abubuwan sira mutawatiri to sanadin sa sahihi ne to sanadi sahihi yana daidai da wato sanadi ne sahihi saboda tawaturancin ma kadai inganci ne to saboda haka akwai kurakurai irin wannan da yawa wai hasbiya ko kuma ta yi kwai ko gizo-gizo ta yi tsaka a wajen kogon da abubakar da sai manzu sun saba masu shiga wai wannan duk ƙarya ne wani duk ba gaskiya ba ne wai bai inganta wasu an tabbatar da wannan din da sanadi a ra'ayin irin na albani ta wannan bangare karya ta abubuwa da yawa tabbatattu na tarihin mutum sallallahu alaihi wasallam alhali malaman tarihi waɗanda suka gabata su irin su ibnu hisham ko na sama da shi irin su ibnu ishaq da makamantansu su suna da nasu ka'idodi na tawazu in abu ya yaɗu haka ya kasance a zamanin yanzu za su mutu ya ya kasance kamar da ko yau ko gobe ba ka ga labarin haka yake ba da sanadi ake rawaito labari ba kawai in abin ya ya kasance kawai ya cika wannan abin gaskiya ne ba a duba sanadin waye abin waye waye fada waye fada waye fada ba su ko saboda sai da Khadija tana fazawara yanzu ya wani ta shekarun ta arba'in sannan kuma shekarun ta shi ashirin da biyar tana da 'ya'ya guda biyu hada da hindu sannan kuma ta haifa wa su sallama ‘ya'yansa guda shida sannan na bakwai din mariya wa mariya turkiyya ita ce ta haifi ibrahim suna ‘ya'yan wanzu wanda khadija ta haifa akwai abdullah a ciki akwai alkasu akwai ibrahim waɗannan su ne maza amma ta kuma zainab ita ce babba sai rukayya sai ummu karsum sai kuma fatima radiyallahu ta'ala anhunna ita ce karama daga cikin ƴaƴan mu sallama mata duk da kasancewar sai ita ce karama kuma ita ce tafi daraja har ta kasance sayyidatu nisa'i ahli janna ita ce shugaban matan aljanna gaba daya sannan zainab din abul as bin rabi shine ya aure ta tun lokacin jahiliya tun lokacin jahiliya musulunci da ya zo matarsa zainab yar manzo sai ta musulunta ta yi hijira zuwa madina shi kuma ya ƙi musulunta sai daga baya can daga baya can tukuna shi ya yi hijira ya je ya musulunta manzo ya mayar masa da matarsa rukayya sai na usman ya aure ta da farko ya yi hijira da ita zuwa habasha suka haifi ɗa a habasha zakara ya zakara ya ya ya ke cewa ya caccaki idon wannan yarin ya rasu sun haifi ɗa a habasha yarin ya rasu sai suka dawo kuma suka yi hijira tare zuwa madina a madina dab da lokacin da za a fita ko an ji ana yakin bazar ita ta rasu da ta rasu kuma sai ya aura masa da ummu karso har yake cewa lau an na lana sa satan da zagoji naka da muna da wata ta uku ma za mu aura fatima kuma sai na ali radiyallahu ta'ala anhu shine ya aure to wannan shine a takaice assalamu alaikum
wani shi ne ya raba wurin haramun da ya ce wani shi ya haɗa da tambaya na haramun da wani
a duk kudin da ya zo maka ba sharadi ba ne sai ka bi diddigi ka ga kwakwafinsa a ina kudin ya fito na zakaci yanzu salama ya ba da zafi guda biyu yake cewa bila ishirafin yake cewa bila matsaladin wala ishirafin nafi idan arziki ya zo maka baka kwanda faranka ba baka tambaya ba in ya zo maka fatamawwanku fa inna rizqun safahu Allahu ilayka kamar yadda shi dukiyanka ka shi arziki ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya koro maka cewa kai barawo ne satuwa kai a ina ka samu kudin wannan ba ya kasance ba roka kai ba ya kasance baka kwallafa rai ba misali kwallafa rai shine wani mutum ne da kudi a hannunsa ya ka dinga kallonsa kawai da ana yin haka sai ka dinga kallonsa in ya waiwaya sai da kana kallonsa sai cire naira hamsin ya baka ciki kai kanka ka san ya baka ne saboda kana yawan kallon wannan kudin wannan shine ishrabu na su kenan wannan bakin haka ka roka in babu sababi na roko da akwai hadisan da suka bayyana bukatu suka taso da ya halatta kai roko akwai kuma haka kawai ba ka da wata bukata ka yi roko in ba ka da bukatun roko din ka roka aka ba ka shi ma ba kyau to saboda haka idan kuɗi ya zo maka ba shirar nafsi ba ku sa da fata mawala ka ɗauke yi dukiya ka ci fa inda huriskun safa hulda kuma ka arziki ne Allah ya koro maka shi kawai akwai makami na siddiƙai shine makami na bin kwab da kwab da amma ba kowane wani kowane umarnin ya ce zai bi wani ba zai ci abinci ba musamman irin wani samu wannan makami ne na sittikai sai na abubakar da lau ta al'adu aka kawo nono sai duk abin da aka bashi zai ci ko zai sha zai ce namu ne na gida an ce eh namu ne saboda shi ya san ba zai kawo abin da akwai cuwa-cuwa a ciki ba haka ce namu ne zai ci in yi aka ce masa ba mu aka yi zai ci waye ba mu a ina ka kawo to sai manta an bayi nono ya sha sai ya manta bai tambaya sai can sai ci a na manta nonon nan da na sha din nan a ina namu ne na gida ko kuma yaya ci a a ai nonon nonon taguwar zakka wanda ya karɓo taguwar zakkan sai ta tso nonon jakka guda ya kawo gida sai na sai na bukar sai sa yatsa a bakinsa sai ya jinyo ya amayo da abin da ya sha saboda ya ce ba haƙƙi na ba ne na kaɗai a haƙƙi musulmi ya ce wannan makamu ne siddiƙai wanda kowace wasa abin da yake makuruhi ma ba za su ci ba balle a wani yake harawa Allah sanya a cikin sosai wannan kuma yana tambaya ne akan cewa mamaci ne ya mutu da ba shi a kanta amma shi mamacin ya riga ya mata kuma mai ba shi da manta ba sai ya yaje masa in ya yaje
mamacin ya manta eh da ya mutu ba
waye ya cikin su bai manta a ciwon da yake mai bashi ne ciwon da aka karbi bashi
ya manta eh shi ne wanda bai manta ba kuma daga baya sai ya yaje mamacin
a takaice dai wani ne
eh shi ne ba shi bai manta ba bai manta ba kuma sai ya yaje masa a shi ta makashin lafiya ya shigo cikin ya ba shi